اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر في خلقه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahih al-bukhari muna fata Allah ya muna muwafaqa da abin da zamu karanta Allah muna muwafaqa da abin da zamu saurara muna cikin dai kitabul khawfi littafin da ke magana ma'ana salatul khawfi kitabu salatul khawfi sai ce kitabul khawfi kitabu salatul khawfi bayanin ko littafin da ke bayani akan sallar tsoro ma'ana sallar yaƙi yaƙi tsoro ne ko yaƙi ya tattarar da tsoro don haka ya ake gudanar da shi babun ya harusu ba'dhum ba'dhan fi salatil khawfi wannan babi yana magana akan sashen mayaka na ba sashen mayaka kariya da tsaro wasu su ba wasu kariya su kuma waɗanda aka ba kariya su kuma su dawo su ba waɗanda suka ba su kariya kariya su ma shi ne ya hausu ba'aduhun ba'adun fi salatul khawfi kamar yadda bayani ya gabata jiya salatul khawfi tana da sigogi da yawa tana da sigogi da yawa wasu sun ce ta kai siga goma sha wanda aka ruwaito na yadda ake yin ta na
حدثنا عيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع وركع ناس منهم معه ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يهرس بعضهم بعضا حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عتبة في عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قام النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا وانا حديثي حيوت بن شريح يا ذن تدمو الامام البخاري قال يتي حدثنا محمد بن حرب يتي محمد بن حرب يا ذن تدمو عن الزبيدي يا كربو دغ زبيدي عن الزهري يا كربو دغ زهري محمد بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يا كربو دغ عبيد الله دان عبد الله بن عتبه an ibn abbas shi kuma ji daga abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ya dala tabbata gare su kala yace qama an-nabi sallallahu ta'ala wasallam shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ko ya tsaya wa qama an-nasu ma'ahu sai wasu daga mayaka ko mayaka gabaki daya kama sun tsaya ma'ahu tare da shi fa kabbara sai yayi kabbara wa kabbaru ma'ahu sai suka don ya ce annasu nan duka ya ce fakabbara sai kabbara wa kabbaru ma'ahu sai suka yi kabbara tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allahu akbar kowa ce Allahu akbar waraka'a waraka'a nasun minhum to kaji nan waraka'a can gaba ɗaya an kai kabbara kowa yayi harma an shiga sallar tare don haka yace na annasu wa ƙaman nasu mutane gabaki da suka tashi tunan kuma sai ya ce waraka'a waraka'a nasun minhum amma da wajen ruku da ya ruku sai wasu minhum daga cikin su nasun wasu mutane minhum daga cikin su raka sai suka bi shi cikin ruku summa sajada sannan ya sujada wa sajadu ma'ahu waɗannan da suka yi ruku'un tare da shi sai suka yi kuma sujada tare da shi summa qama lithaniyati sannan sai ya tashi lithaniyati ya kawo raka'a ta biyu fa qama alladhina sajadu waɗannan da suka yi sujada tare da annabi sallallahu alaihi wasallam qama suka tashi wa kharasu wa harasu ikhwanahum sai suka yi gadin ‘yan uwansu waɗanda su ba a yi wannan raka'ar ko tare da su ba, ko ba a yi ruku'u da sujada tare da su ba. Sai suka je su tsare su, shi ne wa harasu ikhwanahu sannan wa atati ɗa'ifatul ukhra sai wannan jama'a ɗaya ta su ne ikhwanahu ɗin waɗanda ba su yi sallar ba. An fahimta? Wa atat sai suka taho. Da suka taho waɗancan da ba su yi sallar ba ma'ana ba a yi ruku da sujada da su amma ya kabar har ma da su faraka'u sai suka yi ruku'u da annabi sallallahu alaihi wasallam wa sajadu ma'ahu suka yi sujada tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga sun samu wannan raka'a kenan ta biyu su kuma waɗancan da'ifa ta farko sun an yi raka'a ta farko da su yace kaga wannan su duk mutanen gaba ɗai da da'ifa farko da da'ifa ta biyu su yake nuhi da annasu kulluhum fi salati kowane yana cikin sallah kaga wata siga ce kuma wata siga ce dan daga cikin sigogin akwai waɗanda ba tare da ai kabar harma ba da'ifa farko su taho su yi kabbar harma tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika guda da su sannan su cika sannan da'ifa ta biyu su zo su kuma su yi kabbar harma a samu raka'a su samu raka'a ta biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam amma kaga wannan siga gaba ɗayansu tare suka yi kabar harma iya wajen ruku'u na aka raba za a ɗauki raka a kenan za a yi raka a kenan to nan wajen ruku'u nan suka raba sai ɗa'ifa farko suka yi ruku'u suka yi sujada sannan suka ɗaukako da suka ɗaukako sai suka je su tsare su kuma waɗancan su ba waɗancan kare su canje su su kuma sai suka taho inda ba su yi sallar ba da suka taho to sai suka suka zo su kuma aka yi ruku'u da sujjada tare da su yace kaga dukkan su ga baki ɗaya bi salatin suna cikin sallah walakin yahusu ba'dhum ba'da sai dai sashen suna ba sashi tsaro suna canjin juna dan ba juna tsaro na cikin su ba wanda ya cika cikin su ba wanda ya cika cikin su ba wanda ya cika eh sai daga baya suka su cika
babu salati inda mudaharatin amma wancan sai da suka cika wancan sai da suka cika sannan suka bari da suka cika sannan sai suka wuce
babu salati inda mudaharatil husuli wa liqa'il aduwi
babu salati inda mubahadatil husuli wa liqa'il aduwi wannan babu yana magana akan hukuncin sallah lokacin arangama watan a daidai ganuwa wal ƙa'il aduwi da kuma haɗuwa da aduwin makiya an zo daidai ganuwa ma'ana inda gari yake an kewaye yana da ƙofa shine husum shine hisnu duk garin da adda gini ya kewaye shine ganuwa kuma kaga zai yana da ƙofa kenan dama duk inda kaga wannan ginin akwai ƙofa to ba a shiga ta ginin ba a shiga garin sai da ƙofa to an kawo arangama ma'ana an zabura waɗannan sun taso waɗannan sun taso waɗannan na so su shiga garin waɗannan kuma suna so su kare su su hana su shiga garin to ita ce munahabati daga munahaba mufa'ala ce ta nahaba nahaba ya zabura sai a ce nahaba watan jujjunan su sun zabura ga juna wannan ya taso ma wannan wannan ya taso ma wannan to sai a kira shi munahaba shine mazdarin shi ناهض يناهض مناهضة inda mubahadatil usuli nan ga zaburo wannan ta daidai watan ganuwa ma'ana kofar shiga gari wali qaladu da kuma haduwa da makiya yin sallah daidai wannan lokacin wasu suka ce in an riga an bude garin amma kuma yin sallar yadda aka saba cikin nutsuwa ba zai yi ba to za a bar sallar ne ko ko akwai wani yanayi da shari'a ta tanada yadda za a yi sallar komi muskewar lokaci da yanayi wa qala al-awza'i al-imam al-awza'i yace إن كان تهيأ الفقه ولم يقدروا على الصلاة فتح فاستوي ko معا.
fatha إن في اتفاق. إن كان تهيأ الفقه ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين فإن لم يقدروا لا يجزعهم التكبير ويؤخرها حتى يأمنوا وبه قال مكهول
وقال الأوزائي إن كان تهيأ الفتح فتح ce نعم to amma na ku duk fatho ne duk fatho ne in kana tahayya al fathu wa lam yaqdiru ala salati sallu ima'an kullu mar'in li nafsihi fa in lam yaqdiru ala al ima'i akharu as-salata hatta yankashifa al qitalu aw ya'manu fayusallu rak'atayn fa in lam yaqdiru sallu rak'atan wa sajdatayn فإن لم يقدروا فلا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا wannan qala imamu imamu imamu al-bukhari yace qala al-auza'i al-imamu al-auza'i qala yace al-imamu al-auza'i yana daga cikin manya manyan ayyamma waɗanda suka gabata irin su imam maliku imamu abu hanifa ah, imam ahmad bin hanbal imam shafi'i ah, abu thawr da su Hammad ibn Salama Hammad ibn Zaid da al-Imam al-Auza'i eh yana daga cikin duka waɗannan ayyuma al-Imam al-Auza'i shi a Sham aka yi shi shi Auza'i a Sham aka yi shi don haka wannan yake cewa ma da kala Sham ba'da al-Auza'i afqahu min al-Muwaffaq bayan Auza'i bayan Auza'i ba wanda ya shiga Sham kamar muwafaƙuddin ibn kudama ibn kudama mai muguni shi ne al-imam al-auza'i ya ce in kana tahayya al-fathu in al-fathu cin garin wanda aka zaburo don a ci garin tahayya ya kan kama ya kan kama ka san wata gaba ce wadda ba a san wato a dan yi sanya a dan yi sanya daidai wannan lokaci cin garin budin garin ta hayya a yayiyu ko ya kankama amma wala mabdur ala salati amma ba su iya yin sallah irin yadda aka saba to yace to ya za a yi yace sallau ima'an sai su yi sallah suna masu imani suna nuni sun yi kabbara suna nuni sun yi ruku'u suna nuni sun yi sujada suna nuni sun ɗaukako don dai a san muhimmancin sallah duk gumunan dai amma sallah dai ba a yi ta faɗi ba ana tahiya ana sallah ana kan doki ana sallah ana sare-sare ana sallah don a san muhimmancin sallah al'amarin ba kaɗan ba ne in dai hankalin mutum na tare da shi to sallah ba za ta yi ta faɗi ba Mm, haka wasu malamai suka ce sallau ima'an kullum ri'in li nafsihi to nan ba magana jam'i balle har araba a ce waɗannan ɗa'ifa su taho su yi tare da liman waɗannan kuma daga baya su taho a a kullum ri'in li nafsihi kowa ya makai ne kowa ya yi sallar da kai ne shi kadai fa in lam yaqdiru ala al-ima'i in shi ma nunin bai yiwa ba su sa ba su samun iko a bisa nunin akharu salata to su jinkirta sallah hatta yanka shifal qitalu hayyakin ya yayi su jinkirta sallah hayyaki ya yayi amma wannan ra'ayi ne na wasu daga cikin malamai din amma su ba su yadda ba a ce a yi- a- a- a- a- ko ima'i bai yiwa to sai a yi da zuci ana yi da zuci sai ka hayyala ga zuciyarka yanzu ka yi ruku ga zuciyarka sai ka hayyala cewa ka yi sujada suka ce to ko shi ne za a yi amma ba za a bari sallar ta faɗi ba ana ta- ana cikin hayyaci da hankali aw ya amanu ma'ana hatta yankashifa alqitalu har yakin ya yayi gaba ɗaya kenan aw ya amanu ko kuma su samu natsuwar da suke iya yin sallah bisa ga hay'atta fa yusallu rak'atayn sai su yi sallah raka'a biyu fa in lam yaqdiru in ba su sami iko ba sallau raka'atan sai su yi raka'a guda tak wa sajdatayn da sujada biyu raka'a guda ita ta tsaya matsayin sallah kamar azhar ce ta ce sai ayi raka'a guda in an yi raka'a guda da rukunta da sujudunta shikenan assalamu alaikum sai abin nan an gama fa illa mikdiru in ma raka'a guda ba ta samuwa fala yujzi'uhum takbiru to kabbar bari kawai ai ta faɗi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bai isamma sallah ba zai tsaya matsayin sallah kabbar bari da tahlili لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله duka wannan la haula wala quwwata illa billah wa innal afkaru ba za su tsaya matsayin salaf da haka yace fala yujzi'uhum at-takbiru wa yu'akhiruha hatta ya'manu da haka abin yi sai su jinkirta ta har su samu amincin da suke iya bada ita yadda aka tsara wa bihi qala makhulun da shine shi ma makhul abu abdullah ad-dimashqi shi ma mutumin sham ne kuma tabi'i ne shi makhul yana cikin tabi'ai wa bihi qala makhul din nan aka ce zai iya yiwa zan magana imam bukhari ce da ya kawo abin da auza'i yace yace wannan magana ta auza'i wa bihi qala makhul irin ta ce makhul ya tafi akan ta mana makhul shi ma ra'ayinsa kenan kuma zai iya yiwa magana ta auza'i ce aka ce tana yiwa zama duk cikin wannan ta'aliki ne na auza'i auza'i da ya kawo sai ce wa bihi qala makhul wannan magana ba ba fa tashi bace shi kadai ko makhul ita tafi akan ta ko makhul ita tafi akan ta wa bihi qala makhul
wa qala anas ibn malik حضرت عند مباهدته ابن سرسرة عند إضاءة الفجر والتبدأ آل القتال فلم يحضروا على الصلاة فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار فصلينا ونهم مع أبي موسى ففتح لنا وقال أنس بن مالك وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها
قال أنس أنس بن مالك يشي حضرت عند مناهضة حسن تسترى yace na halarci lokacin da aka kai hari aka zabura nan ga binnin na tustura tustura wasu kan ce da ita tushtara wasu ce tustara amma dai wasu ce tush tushtara yana da yana da abin nan wasu ce shushtara ne kisan ce akwai masu shushtara shushtara bishi mai bishi da shi mai ruwa guda biyu shushtara haka amma wake cewa amma dai yadda yake tustara yake can ne ake dangana wannan sahal ibn abdullahi at-tustari yace lokacin da aka zabura ga cin binnin nan na tustara inda ida'at al-fajr lokacin haskaka wannan na al-fajr al-fajr na kulluwa yana huduwa washtadda ishti'al al-qitali watan huruwar yaƙi ya tsananta falam yaqdu ala salati ba su samu sun yi sallah asuba ba mayaƙa ba su samu damar sallah asuba ba falam nusalli ba mu yi sallah ba illa ba da irtifa'in na har sai ba rana ta dauko kuma sannan muka sallaci watan asubahi fa sallaina ha muka sallaci ta ma abi Musa tare da Abu Musa al-Ash'ari fa buti halana sannan aka ba mu Allah ba mu nasarar cin tustura budin garin tustura tustara qala anas sai anas ya ce ma suruni bi tilka salati ad-dunya wa ma fiha watan ad-dunya duniya wa ma fiha da abin da ke cikin ta ma suruni ba bata faranta man rai ba bi tilka salati da wannan sallar ma'ana duk duniya da abin da ke cikin ta na jin dadi da abin da ke cikin ta na amfani bai kwatanta shi ba da sallar nan watan yana cikin damuwa ba a yi asuba ba to da aka yi asubar sai ya ji babu abin da yake ji ma daɗi a duniya kaf wanda zai kwatanta shi da wannan sallah da suka yi don haka kaga masu imani watan kullun kullun ayyukansu da maganganunsu za su tabbatar maka da irin yadda gwargwadon nisan imaninsu gwargwadon nisan imaninsu sallah wannan da za a yi ko a azhar ko la'asar ko asubahi kada jijiya abinda kafirai suka ce in ba a samu sa'ar su ba a azhar to ai mu haƙe su an jima suna da wata sallar da ta yi musu rayukansu da duke su kafirai muke wani ta yi musu rayukansu da duke su bari mu haƙe su gare ta la'asar kenan habbu ilaihim min amwalihim wa anfusihim ita ta soyuwa gare su bisa ga dukiyoyinsu da kawunansu to wannan ita ce alama ta watan masu imani magabata yace babu abin da ya kwatanta a duniya da abin da ke cikinta da wannan sallah
حدثنا يحيى بن جعفر البخاري قال حدثنا وكيل
eh mm mm a'a in za a iya wanda ke da alwala yayi da alwala shi wanda bai da in zai iya yi da taimama yayi da taimama Mm, in zai yi da taimama yayi da taimama amma dole sai da wannan eh sai da wannan babu sallah ɗayan biyu babu ba alwala ba taimama to ba mataki na uku zaka suka ce wanda aka koro shi ya haye ice can sama ice zai iya sallar shi sama ice amma matsala babu ruwa can kuma babu sa'idan fata yamma mu sa'idan to babu sa'idan can to haka suka ce ina ga mai askari ne ya ce in ya rasa ruwa ya rasa sa'idan to ta tsare ya gare shi in ji wasu haka suka ce wasu suka ce zai yi ta ko babu ko ba alwallah ko ba ta mamata ya yi sallar don kada lokacin ta ya wuce amma in in ya samu natsuwa kuma an samu ruwan zai maimaita ta zai maimaita ta don haka yanzu nan rashin ruwan ba zai hana ta ba rashin ruwan ba zai hana ba
حدثنا يحيى بن جعفر البخاري قال مم.
حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن جابر بن عبد الله قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت الاثر حتى كانت الشمس قد تغيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانا والله ما صليتها بعد قال فنزل إلى برهانا فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها
حدثنا يحيى قال حدثنا وكيء عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال جاء أمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت الأسرى حتى كادت الشمس أن تجيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها بعد قال فنزل إلى بطهان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها وأن الحديث يحيى يا ذن تدمو يتي قال حدثنا وكيء يتي وكيء يا ذن تدمو أن علي بن المبارك يا جي دقى علي بن المبارك أن يحيى بن أبي كثير يا كرقو دقى يحيى بن أبي كثير أن أبي سلمة يا كربو دغ ابي سلمة عن جابر بن عبد الله يا كربو دغ جابر بن عبد الله الانصاري قال ابن ده يجي جاء عمر يوم الخندق سيدنا عمر يا zo ranar yakin khandaq yakin da aka kewaye madina da ramu an yi an gina rami don ya zamo shamaki kariya tsari ga madina wato mayaka ba za su shigo ba domin mayaki ya za a yi bayyade tsallake rami da doki kuma shiga ciki da doki bai yi ba to kaga watan wata dibara ce ta ba gari kariya watan dangane da yaƙi kuma shine ake ce ma gazwatul ahzab gazwatul ahzab kuma shine khandaq yawmul khandaq faja'ala sai sayyidina umaru ya haɗu ya subbu kufar quraish yana zagin kafiran qurayshawa yana zagin kafiran Qurayshawa kaga sai aka ce ashe in an tuna wannan hadisi ya gabata ya gabata ba masu kai ba can wajen azan kitabul azan wannan hadisi ya gabata kwarai da gaske da auqatus sala wajen hukuntan sallah shi ma wannan hadisi ya gabata to da ya haɗu yana zagin kafiran quraishawa domin me abin da yasa aka ce ya zage su ba ya zage su bane haka nan kawai ya zage su ne saboda sun shagaltar da masu imani gaba da su yi sallah lokacin da ya dace a yi ta sun zama mummunan sanani don haka yake zagin su wa yaqulu lana ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma sallaitu al-asra hatta kadat ash-shamsu an tagiba wancan tagruba yace ban sallati al-asr ya rasulullah har gashi rana ta kusa faduwa fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ana wallahi ma sallaitu ha ba'du kaga can ya kawo shi a cikin menene hukuncin mutum yace ma sallaitu aka san babu yayi mutum yace ma sallaitu wasu na ganin bai yi ba bai yi ba wasu kace a'a a ruwaito gashi sayyidina umaru ya ce ma sallaitu wanda sai aka ce to imam bukhari yana raddi ga waɗancan da suke cewa ba a cewa ma sallaitu mutum bai cewa ma sallaitu sai kawo wannan hadisin can a wancan babin ga sai na kuna cewa ma sallaitu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam na mara mishi baya da cewa wallahi wa ana wallahi ma sallaitu ha ni ma ban sallace ta ba bayan haka qala yace fa nazala ila butuhan sai sauka zuwa ga butuhan fa tawadda'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwalla wa salla al-asra sai sallaci al-asr ba'da ma ghabat ash-shamsu bayan rana ta fadi kaga shi ma nan ya kawo shi can a cikin jami'i ba da zahabil wakati hukuncin yin jami'in sallah ba da zahabil wakati ya kawo shi nan gurin ai kaga manzon Allah sallallahu alaihi yayi sallar tare da su sayyidina Umaru da ma wasu masu irin waɗannan uzura sai ci wasu al-asr ba'da ma gabata shamsu amma kaga a lafazin hadisin bai faɗi sun yi sallar tare ba wanda a can da ya kawo sai aka ce watan kaddara shi ake dan ba kaddara shi ba tarjuma ba ta samu ma'ana tunda an ce babin jam'i bayan watan ba da habil waqti eh to sai kuma kawon ga hadisi sai aka ce to ana kaddara annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar tare suka yi da sunnan umar eh ba da ma gaba shi summa sallal maghrib ba'daha sannan sai sallaci maghriba ba'daha bayan ya sallaci la'asar bayan ya sallaci la'asar sannan ya sallaci magriba kusan kaga lokaci guda aka yi su ثم اختلفوا في سبب تأخير الصلاة إمام العينية ما لم يسوي سباني أتكين دليل جنكر تاوى صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق رانا خندق ولا أزرين يسام ذا الله يجنكر تصلى هر رانا تنا دبد فاقوا قال بعضهم ساشا سكتي اختلفوا سني سباني هل كان نسيانا أو عمدا shin annabi sallallahu alaihi ya manta ne au amdan ko ko da gangan ne wani uzurin dai ne ya hana wa ala thani to in an dauka ala thani amdan din ne to hal kana li shughul bil qitali aw li ta'azzur al dahara abin da ya hana manzo Allah sallallahu alaihi ya sallan nan saboda shagaltuwar yaki ko ko saboda wuyatuwar tsarki shine alwala aw qabla nuzul ayatul khawfi ko ko gabanin ayatul khawfi ne kafin sallar tsoro bayanin sallar tsoro kaga da sallar tsoro ta zo sai ta yi bayanin ko ana cikin yaki ba a barin sallar za a yi sallar wasu suka ce kafin ayar yaki ta sauka ne don da ayar yaki ta sauka ba za a jinkirta ba sai an samu natsuwar da za a yi ta yadda an saba a'a shari'a ta gudanar da ga yadda za a yi ta cikin wannan hali don haka shi aini sai ce kaji abin da malamai suka ce yace amma al-hasan fi zalika ni kuma nace abin da yafi a cikin wannan ma'amura'atul adabi tare da kiyaye ladabi ga janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kowace magana za a yi ana la'akari da girma da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi qala al-tahawi shine al-imam tahawi yace wa qad yajuzu an yakuna an-nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusalli yawma idhin yani yawm al-khandaq annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sallar ba a ranar kandak ya nauka na yukacilu saboda yaƙi ne falkitalu amalu yaƙi aiki ne wasu salatu la ya kunu fiye amalu ita ko sallah ba aiki cikinta da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta ta wa qad yajuzu kuma zai iya yiwa an yakuna lam yusalli yawma idin bai sallar ba a wannan ranar li annahu lam yakun umira hina idin an yusalli rakiban magana da zai ce a lokacin bai samu umurnin yayi sallah yana kan dabba ba mazala bai samu umurnin ba wa mal qitalu amma yaqi fi salati cikin sallah fa innahu yubdilu salata indana yana bata sallah a wajen mu eh hanafiyawa wa qala malikun shafi'i wa ahmad la yabdu amma wajen imam maliku da ka sai ka ji ya ce su yi sallah mushatar suna tafiya ƙasa musayifina suna sare-sare ko biya faɗi haka cikin askari ne suna sare-sare suna sallah suna magana suna sallah suna tafiya suna sallah suna ƙasa suna sallah suna kan dabba suna sallah wannan shine abin da imam maliku da imam shafi da imam muhammad suka tafi akai cewa sallah ba ta ɓaci ba wallahu ta'ala alam amma wajen abu hanifa wanda shi ba hanafi ne sai ce to su kan dai a wajen su sallah tana ɓaci da yin aiki shi ko yaƙi aiki ne sai dai an samu damar da ko dai a samu natsuwa a yi ta irin yadda an ka saba ko kuma a raba irin wadda ake wannan salatu saufi duk da an ji dai magana jiya cewa wasu ma sun ce wannan salatu saufi a kakkasa ya taƙaitu ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar khususiya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka fahimta cewa saboda wa idza kunta fihim fa aqamta lahum salata suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ke da wannan ya raba jama'a biyu yayi sallah da rabi su cika yayi sallah da rabi su kuma su cika wannan annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ke da shi daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a abin nan ba suka kawo hujja da wa'annan wa idza kunta fi ma aqamta lahum salata wasu suka ce to ai wannan ba zai zama hujja ba ke ne yanzu ba za a karɓi zakka ba tun Allah ta'ala ya ce khuz min amwalihim sadaqata tudahhiruhum wa tuzakkihim biha tuzakkihim biha haka Allah ta'ala ya ce ka karbi ka karba to
باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء نعم تعالى